أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa wannan masallaci wanda a yau ma mun dawo mu ci gaba wanda in ba amince ba mun kwana a cikin wannan sura ta suratu hamim as-sajda kuka ce suratu fussilat wanda mun kwana a cikin aya ta 16 za mu tashi aya ta 17 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki wa amma samud fa hadaynahum wala azabul wa amma samud fa hadaynahum fa asbahu fa asbahu haka ne ko fastahabbul ama alal huda fa azrahum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibuna ah wanda Allah madaukakin sarki zai mana magana ne akan labarin mutanen annabi salihu sune samudawa ah wanda kamar yadda jiya mun yi karatu akan abin da ya shafi mutanen annabi hudu su ne adawa to dama bayan adawa bayan wuce wasu to kuma sai an ka yi su kuma waɗannan samuda waɗin su ne mutanen annabi salihu wanda su waɗannan mutanen na annabi salihu su ne waɗanda aka yi bayan adawa ɗin kuma lokacin da annabi salihu ya zo ya kira wasu zuwa gabauta ma Allah ya yi nuna masu duk irin hujjoji da dalilai waɗanda suka tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake wajibi a bauta ma to amma ƙarshe ne suka nuna dai ba su yi imani ba ba za su yi imanin ba ma dai kai har suka ce mashi amma dai salihu ka ɓata wayonka da muna ganin kamar kai kana da hankali kamar muna ganin ka san abin da kaka yi da har muna tunanin ma kamar za mu naɗa ka ka zama shugabanmu ka zama sarki gare ma na zama shi shugaba gare su wai da ya sanya musu sun yi niyyar wai haka din saboda ganin kamar yana da hankali wai za su nada shi ya zama shugaba gare su amma wai kono ne zo yanzu musu daga magana ya ce wani abu shi Allah ya aiko shi a bauta ma Allah wai shi ya bata wayo nashi da ya gare su da wai suna dauka ta mai hankali amma yanzu da ya ce musu Allah ya aiko shi to shine da haka shine suka ce dinai da ka kasance kun tafi na marjuwan da muna fatan muna zaton cewa ya kamata ma mu nada ka zama shugaba to wannan amma yanzu wannan magana ta kazo mana da ita to ka bata tsari to shine suka ce amma dai ba za su yi imanin ba sai in zai kira zai kawo masu wata aya wato shine ya roki Allah nashi wai duci ya haifa masu taguwa sannan za su yi imani to shine shi kuma ya tashi kuma sai ya roki Allah madaukakin sarki din akan cewa a saukan masu da wannan taguwa din ma na duci ya haife din to kuma annabi salihu ya roki Allah Allah madaukakin sarki kuma suna kallo gaban kowa sai ga ana jin duci yana nakuda yana nishi kawai sai ga ya haihuwa nan taguwa din kuma ita ma taguwa ana haihuwar ta ita ma ta haihu kuma na wurin duk lokaci guda shi ma to wannan shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa a to yanzu hadhihi naqatul lahi fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun azim shi ne suke ce ma Allah maɗauki suke ce masu wannan wa tagowa ce ta Allah ku batta ta ci abinci bisa ga ƙasar Allah kakku yadda ku shaheta da wani mummunan abu in kun ka shaheta da wani mummunan abu to ku sani azaba za ta kama kowa to shi ne sannan sai Allah ce kuma amma sai dai laha shirbun walakun kuma shirbun dama rijiya guda gare su duk gari na aka ibar ruwa sai aka ce to yanzu za a raba amma yau in sun ka ebi ruwa gobe ita wannan taguwa da ita za a bamu wannan ruwa ita za ta shanye wa gaba ɗaya saboda haka amma ai an ba su dama ba laihi ba matsala ba ce tunda an ba su dama kowa yana iya ibar ruwa ne da na yawa da na gobe gaba ɗaya kai gida ne ba shi kenan ba zana laya ka gani tun da ka san gobe ba taku bace gobe ita wannan taguwa ita za ta sha wannan ruwa din kaga sai mutum ya yi ruwa na da na yau da na gobe an ba su wannan ba matsala bane to shine aka zo an ka cigaba da wannan amma kuma biyan su ta kaifa kuma tunda duk garin kuma kowa zuwa ya kai ta tsinono kuma lahiya lawa da ya kaso ya kai gida ne kaga ta biya su ruwan su da ta shakuku tunda kowa sai ya ebe nono kuma kowa wanda ka isa ta zai iba nono haka Allah ya kaushe wadace gari ta din kaga ai ta biya su annan kuma kowa sai ya iba ba ya mutum guda ɗaya ba sai gidan wani ɗaya ba gidan kowa don mai so to iba to kaga sai mutum ya ki zuwa iba kurun to ana ta haka nan dai karshe dai aka samu waɗansu mutane su tara sai a ce wasu ɗan kwamiti sun kai kwamiti nasu haka nan su tara kamar da kaji Allah ya faɗa cewa tis'atul hadin nan yufsiduna fil ardi wala yuslihuna wanda su ba su da aiki sai banna ga bayan ƙasa kuro Allah ya ce su ba wani abu da suka na aiki alheri na gyara sai banna kawai shi kawai suka yi to shine sai sun kai shawara sun ka ce to su dai kan wannan abu sun gaji da shi ya za a ce kullum ruwa yau in sun ka sha gobe ita da shanyewa sun kai shawara maka shi dai annabi salihu ma da kai ne dai kashe shi da suka so su shi ma ita ma taguwa ita ma a kashi ta ita ma lokacin da sun kashi da abuwa shi annabi salihun ma bayanan ne to lokacin sai isko ga abin da yake faruwa ƙarshe dai suka zo sun ka sa wani mutum guda wanda ya zo ya kashe wannan taguwa ɗin ba annabi salihu ya dawo isko ga sun yi wannan aika-aika sun kashe wannan taguwa sun rarrabe naman nata ma ya ka izgili kenan to har yake tambayar to me ya faru ita wannan dan na taguwa shi kuma tun da uwace sun ka kashe misali sai aka ce mai a shi wannan dai dan ya dai kuka so uku sai ruga kuma da gudu sai wannan dutsen ya bude wanda aka haihuwa ta ciki sai shige shi kuma to shine sai ce okay to wannan kukan da ya uku kwana uku kenan an ka ba ku hey da bakin kwana uku an gama za a halakar da su mana ba to da kwana uku shikenan to wannan kaga ai kamata yayin mulki a ce inda mutanen kirki ne masu imani kaga sai tsoron Allah ya ratsa su kai ina sai sun kace kai sun kashe su a kawo masa azaba su gani mana in dai manzo ne shi na gaskiya din to an kashe tago a kawo azaba su gani subhanallahi to wannan a ƙarshe abin da ya faru kenan wanda bayan sun kashe wannan taguwa sai Allah madaukakin sarki aka sauka musu da wannan azaba wanda an ka halakar da su gaba da shine kaji Allah yake cewa a ne can cikin washamsi wa duha din nan inda yake cewa na'am na'am farkon ayat dai kamin can farkonta faƙaɗa lahun rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha fakazzabuhu faƙaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha fala ya khafu ubaha to shi ne wanda Allah ke cewa faƙaɗa lahun rasulullahi sai shi annabi salihu din manzon Allah kenan sai ya ce masu ai wannan naqatullahi taguwa ce ta Allah so da za ka je wani lokaci sai ji wani wai liman sai ya karatu ya kawo ya ce faƙalar rasulullah sai ya ce sallallahu alaihi wasallam annabi salihu ne aka magana wurin fa eh to shine faƙalar rasulullah sai annabi salihu ya ce masu waɗanda mutane na qatallahi wannan wata abuwa ce ta Allah amma duk da haka nan ba su yi ba sai ga ƙarshe sun ka soke shi ne faƙalar rasulullah na qatallahi wasu ƙwayaha sun ka soke ta sun kashe ta fakazzabu sun hankalita shi to shine fa kaza fa karu fa karu fa damdama alaihim to shine Allah ce shi kuma sai na rako masa yazo masa wata irin azaba wanda ya halakar da su shi ko Allah bala khafa qubaha duk abinda Allah ya aikata bai jin tsoron da wani abu da zai biwa in kana iya dauka mataki bismillah kalama maka ne shi Allah baya jiran baya tsoron kowa saboda haka ya aikata sun aikata ba daidai kuma an halakar da su ba waɗannan su ne mutanen annabi salihu wanda sun kai duk waɗannan aika aika dai da yake dai labarin nasu ya zo cikin ayoyi daban-daban cikin alkur'ani da irin maganganun da shi annabi salihu ya gaya masu da kuma irin waɗanda su ma sun ka gaya mashi duk da ya zo ayoyi da yawan gaske wanda ƙarshe dai aka halaka da su ɗin to shine na Allah madauki sarki ke cewa wa amma samudu amma su samudawa din nan duk da yake Allah manaji kamar ya ce wa amma samudu akwai alif da lamurin nan a to amma sai ka sanya su kuma ce akwai wa amma samudu kai saboda ka wa amma samudu ne wa amma samudu amma su samudawa shine mutanen annabi salihu Allah ce fa hadaynahum don haka sai mun ka nuna masu hanyar shirya shine ma'anar mun ka hanyar ba cewa zaka ma'ana mun ka shirya da su ba saboda ai ba shirya da su da mako tunda inda an shirya da su kaga da ba azaba din da ba halakar da su ba wai ma'ana shine mun bayyana masu da hanya ta shirya kaga abin da ya rage sai su bi ta din sai sun ka kibi to kin bin da sun kai ga ta karara sun tabbatar da wannan ita ce hanya ta daidai ita ce hanya ta gaskiya wanda za ta kai mutum ga Allah amma sun ka kauce mata to shine ma'anar cewa fa hadainahum mun nuna masu hanya ta shari'a ma'ana shine mun masu bayani ya hanyar shari'a amma sun ga kin imani fastahabbul ama sai sun ka zabi su makamci daga barin karbar gaskiya din don haka shine fastahabbul ama sun ka zabi makamcewa alal huda bisa ga shari'a don haka karshe fa akhadhatuhum sa'iqatu fa akhadhatuhum sa'iqatul azabi sai tsawa ta azaba sa'iqatu azabil huni sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su wato shine azaba ta wulakantar wanda an halaka da su shine kaji Allah yake cewa fa asbahu fi darihim jasimina sai ga duk gaba duk sunan sun haɗu duk suna durƙushi amma duk mata ci gaba da halakar da su ba to shine Allah yake cewa fa azarhum sa'iqatul azabil huni sai azaba ta tsawa ta wulakanci sai ta kama su bima kanu yaksibuna saboda dalilin abinda suna kasance suna aikatawa na sabon Allah da kin bin umarnin Allah da kin bin manzon Allah annabi salihu da Allah ya aiko masu da sauran dukkanin dokokin da Allah ya sa sun kai rashin kunya sun ga imani to kashi sai Allah ya halakar da su ba to amma sai Allah ya ce duk da haka nan su kafirin su mun ka halakar amma sai Allah ya ce wa najjaynal ladina amanu sai muka tseratar da waɗannan da sun kai imani wa kanu yattaquna suna kasance suna jin tsoron Allah to su kan waɗannan ba mu halakar da su ba waɗanda sun kai imani su kan ba a halaka ba dama don al'ummomin da an ka yi to in za a halakawa da ma kafiran su ne ake halakawa su waɗanda an musulmin masu imani dama ko can Allah bai halakar da su ba don haka to shine Allah ce zaka sai muka halakar da su fa asbahu suka waye gari wa kanu taqulu wa najjal ladina amanu wa kanu taquna muka tsiratar da waɗanda sun kai imani waɗanda suka jin tsoron Allah to shine ƙarshe Allah madauki zaki ce su kam to mu halakar da su suka mun tsirtar da su ba wanda wasu na cewa za su kai kusan mutum dubu hudu waɗanda sun kai imani din wallahu a'lam to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a wa yawma yahshuru nan ka karanta shi ya ce wa yawma yahshuru ka ka ambaci ranan da Allah madaukakin sarki zai tayar da shine wa yawma yuhsharu yuhsharu shine wa yawma yuhsharu za a karanta shi shine yahshuru din ko kuma yuhsharu din shine wa yawma yuhsharu ka ambaci ranar za a tayar da a'da'ullahi maqiya Allah ila nari wanda za ta da su ilan nari zuwa ga wuta fahum yuza'una suna ana kora su zuwa wuta din mai ma'ana shine ka ambata musu wannan ranar ranar tashi alkiyama wanda ya hanka tashi nan waɗanda ba su yi imani ba suna kafin shi din nan za a tare su kuma koro su za'a yi kamar yadda Allah ke faɗa wana suqul mujrimina ila jahannama wurda Allah ce za mu koro waɗanda sun ka kafirci sun ka ƙin imani zuwa ga wuta kuma suna tahiya ma da huska aka tahiya wai huska ita ce a matsayin kawahuwan an gane juyawa za a yi haka za su yi tahiya da Allah ya kiyaye mu to shi ne wanda su kuma an ka ce masu imani su kuma wanda su kuma almutakin su kuma Allah ce za a tada su kuma ilar rahmani wafdan Allah ce su kuma masu tsoron Allah za a tada su ne suna bisa ga dabbobi ma'ana za su hau akan abin hawa suna tahiya ba su ba ba kasa ba haka za a yi masu din ba to shine Allah yake cewa da haka ka ambaci yau mai sharu ada'ul lahiran da za a tayar da makiya Allah ilan nare zuwa wuta fahum yuzauna ana kora su da karfi ma'ana da tsanani wanda ba sauki to Allah ya kiyaye mu to shine sai Allah madaukakin sarki yace hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sab'uhum wa absaruhum shahida alaihim سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
كل كل عندك خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
sai Allah maɗaukin sarki ya ce su waɗannan da ake magana ɗinnan kafiran nan waɗanda an tayar da suwa za a kora su tsallaci hatta iza ma ja'uha wannan matsin nan za'ida ce wato kamar ka ce hatta iza ja'uha ne hatta iza ma ja'uha har sai lokacin da za su zo mai ita wannan wuta din ma'ana za a koro su har su zo ga ita wuta din shine hatta idza ma ja'u har su zo ga ita wannan wuta din to ya an ka zo sai Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum jin su zai yi shaidu a kansu wa absaruhum da ganin su wa juluduhum da fatun jikin su bima kanu ya'maluna da abin da sun ka aikata wato ma'ana shine a lokacin da za a koro su zuwa wuta din to shahida alaihim sam'uhum jin su zai shaidu kansu dan ka ce shahida alaihi kalmar a ce shahida alaihi daban shahida lahu daban yanzu misali an kashe shahida lahu yayi shaidu gare shi kamar yanzu ne a kila a zo kotu sai a ba mamaki kila na san wasu kudi ne kabin wani haka yi shi kuma bai biya ne ba sai a tambaye ni wani ne shaiduna na cewa ina bi ne sai in kawo lalle wani shi ya shaidu sai ka zo ka yi shaidu eh tabbas lalle wani yana bi ne lalle ina bi ne wadannan kudi to shine shahida lahu kenan kai shaidu gare ni dan ka ce kuma shahida alaihi shaidu akai ne kamar yanzu misali kila ana zargin wani ya aikata wani aiki na laihi kila ko na kisan kai ko na wani abu hakan nan sai an ka nemo shaidu an ka ce a samo shaidu cewa ya aikata wannan laihi din sai wani ya zo ce ilalle tabbas ni ne shaida cewa ya wannan abun to shi yaka cewa shahida alaihi shi kuma wai mutum ya ma shaidu na wani mummuna abun da ka aikata mara kyau to shi ne shahida alaihi shahida lahu kuma ya ma shaidu na wani abu mai kyau wanda zaka samu wani alaihi shi ne to nan shine an ga shahida alaihim samuhum kaga shaidun da za su masu kinan mara kyau ne tunda alaihim ne su zo wai ma'ana shine za su yi masu shaidu na miyagun ayyukan da sun ka aikata kaga ai a yamma mutum shaidu na wani mugun aikin da aikata na sabon Allah a sa shi wuta sanadiyya wannan laihin ai kaga an bai mummunan shaidu kenan to shine waɗannan jin su kunnen su jin nasu ne shi zai faɗi domin duk lokacin da an ka zo za a yi magana kun aikata kaza to za su yi gaddama ai mu ya ubangiji ban mai ba kaza kaza kaza kaza da sauransu karshe to sai Allah ya bada dama sai a kulle bakin nasu shikenan sai kasa magana to ai ma Allah ne ba ya ba bakin iko yin magana din to yanzu kuma Allah ya ce bakin kuma ya dakata da magana haka ne ya bari kaga shikenan bai iya wadin to karshe sai Allah ya ba gabai dama cewa su yi sheru to kunnuwan su su za su faɗa eh lalle mu ya sanya mu ka sanya ka saurare abu kaza da kaza da kaza sai zaro abubuwan da bai halatta kaza ka saurara din ba wanda ka tsaka na saurare din kaga kunnuwa sun sheru abin da sun kai kinan lalle tabbas ai kana ji sadda an ka zo in misali ayoyin alkur'ani ne aka yi izgili da su ko aka wasa da suwa eh sai su lalle tabbas gashi gashi mutum yana ji ana rena ayoyin alkur'ani ana faɗin manganu ga saka zaka mutum ya tsaya na saurari ko kuma a'a in akan annabawa ne ko manzo Allah sallama ko wani annabi misali ana faɗin wasu maganganu wanda ba su dace ba akai mutum ya tsaya saurari shi ma haka nan kai koma da menene wanda mutum ya aikata ko da ba mai labari na maya ba ko da na wasu mutane da can daban dai misali wanda za a zo kai ka san abin da aka faɗi ba gaskiya bane ba daidai bane amma ka tsaya ka saurara to duk irin wannan abubuwan to shine kunnon za su yi saurare tabbas su an ka sanya an ka saurari wannan abu da ka zama kyau din to kaga shine shahida alaihim sam'uhum jin su zai yi shaidu akan su sannan wa absaruhum da kuma ganin su wato in idanu ne mutum ya unhwani da su ba ya kalli haramun da su su idon za su yi magana su ce lallai tabbas su kasanya ka kalle da kaza da kaza duk abinda da ka kalla da su ba za su yi shiru su tabbas su ne kai amfani da su ba kaga ido su ma sun tabbatar da kana sannan ya ce wajuluduhum da kuma sauran fatun jikinsu za su yi shaida akan haka din wato shine duk wata gaba ta jikinka kenan aka ce matsayin kamar duk kowace gaba ta shiga hannuwanka sun shiga ɗan hannunka ne kasan ya ka ɗauki wani abu wanda an na haramun ɗin da shi ya shi zai yi shirin ya ce lalle shi kasa ka ɗauki wannan abu in kafa ce wadda ka saka taka ka tahe can wani wurin inda bai halatta ka tahe ba shi ma za ta yi shaidu kafan nan ta ce lalle ita ka sanya ka tattaka da ita ka zo wuri kaza inda aka yi su a mahallan nan idan mutum zai nace shi ma farji ne zai yi shaidu cewa lalle da shi ya amfani da shi wajen wannan su a mahalla kaza kaza duk abin da gaban ka gaba ɗaya za su yi shaidu shi ne ma na julu ɗin za su yi shaidu akan cewa an yi haka sannan ba su kaɗai ba har da zamani da wuri su ma za su yi shaidu ɗin misali shine wurin da ka zo shi ma kai da ita kasar wurin inda ka zo nan wurin wannan sabon Allah ita ma za ta yi shirin ha za ta ya ubangiji lalle tabbas ni bisa gare ni ne yazo yayi kaza da kaza da kaza ita ma kasar sannan zamani shi ma zai yi shirin ma'anar zamani din shine in dare ne kai abun ciki na shi daren zai yi magana din ciki ne ka aikata wannan abun in rana ce kuma ita rana yinin shi zai yi magana shi ma da kai ne yace ciki ne kai wannan abu kaza kai kaza kaza sannan in ma aikin alheri ne mutum ya yi shi ma haka nan za a yi shi ma za su shaide shi misali kila kai mutum ne mai yawan karatun ƙulani ka gane shan kasa ya ce lalle kai ai shi kasa ya koko yawa da shi kasa ka tare da karatun alƙulani da shi kaza kaza kaza in kuma ta ne ka ta inda aka karatun alƙulani ko zuwa da kai ka zauna misali gurin su ƙawahuwan ka sai sun yi shaidun cewa su kasa ya ka tattaka ka zo da su gurin sannan kuma shi wurin nan inda ka zanna din daidai wanda ka zanna lahira shi mana kowa inda ya zanna sai ya mai shaidu ya zanna lokacin ana karatu alkurani ya zanna wurin ya saurari karatu alkurani su ma za su mutum shaidu mai kyau yayi wannan aiki din sannan in ka kalli alkurani shi ma idanunka za su yi shaidun cewa lalle ka san ya kayan amfani da su ka karanta alkurani din ka kalli alkurani in ma ba ka karanta ba ji ɗaya ne kai ka saurari sai kunnuwan ka sun shaida cewa lalle ka yi wannan din shi yasa kai koda mutum da a ce yanzu zaka te daji sai lokacin sallah ya yi sai sallah ta kawo mutum sai alwala ta shi sallah ta wannan kasan nan inda kai wannan sallah sai ta mashi ruwan zaki amma din kai sallah to shi yasa sai ya zama su daga ban jiki da su kan su wuraren da an kai abun da zamun nan da an kai abun duk za su yi shaidun cewa lalle tabbas ga abun da mutum ya da su gade to nan shine na Allah ke magana ga su kafirai din cewa da jin su da ganin nasu duk za su yi shaidu a ran nan cewa da su sun kai unwani wajen abin da sun ka aikata in kaga su ana magana waɗancan kafiran ne na farko duk abinda suka yi na izgili ga manzan Allah sallallahu to wannan gaba inda in wanda an ka saurara ne kunnuwan za su yi magana in wanda sun ka faɗi ne da bakin su harshen nasu shi zai magana ce shi sun kai unwan da shi sun kai abun in kuma aiki ne wanda sun kai aikace gaban nasu wanda sun kai amfani da su ba wurin yin wannan abun shi za su yi su za su yi wannan shaidu cewa su sun kasa sun kai wannan abun da su faɗi to kaga ashe abun yana da girma kwarai daga shi yasa ya kamata da abinda mutum za a rika yi yana sara yana jimin bakin gashi ko tun da in kana yi dai kai ganin kakai kawai kai kadai ne kakai alhali gashi ba kai kadai ba ne na farko da shi Allah yana ganin ka fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ha ganin shi yana ganin ka fa sannan in ba bayan wannan kuma ga malaiku an gama ka tare da su ba suna nan tare da kai kuma kai kana ganin ba mai ganin kai kamar in ka shige cikin daki zaka aikata wani abu na sabon Allah amma alhali ga suna suna tare da kai su su suna ganin ka su karara kaga inda mutum ya san kunya ma da ya dan kiyaye ko nan yana jin kunya mutane su gani shi nan waje fa amma ya boye ya mance ko malaiku suna ganin yana tare da su ba kuma suna rubutawa kuma bayan gani ne din kuma har yanzu to kaga ashe dole ya kamata mutum ya zama ya taka tsantsan ya gano cewa duk abin da zai furtawa na harshe na baki ya faɗi suna nan malaikun tare da shi ya in kana ganin kila wani aminin ka ne masoyanka ko masoyanka wanda za ka keɓince da su ba ka shirya masu ƙarairaki ka gaya masu to mala'ikun suna nan dai kuma suna rubutawa kai daga za ka ba su duk labarin da za ka ba su sun rubuta su ma kan su duk abin da za su faɗi su ma an rubuta da haka yan an ka yi ƙarya ciki ba ruwansu su dai ba aiki ɗaya an kasa su kurin lahira sai an zo ɗaya haikar da abinan takardu a ce to ga abin da an ka aikata lokaci kaza kun zauna da kai da su wani su wani kun tattauna akan abu kaza ga wani kun in gaskiya ne kun ka yi shikenan in kuma ƙarya kun ka yi kuma kuma shi ke sai a ce to magana hisabi ta taso ita kuma abubuwan da kun kwalla in na makirci ne in na ƙararriki ne to a gano waɗanda kun kwalla waɗanda abubuwan nan za a zo nan kan za a ha abin da ba ku san kai baka taɓa sanin ma wani ya gaya ma wani amma to shi lahira nan sai an ta kalo shi ba to ka gani za a zo a faɗi wannan a yi wannan bayani ta inda za a zo kowa da kowa abin da ya aikata din sai ɗin kurun ɗaya a mai bayani kayi kaza kayi to gaɓai dai gaba ɗaya za su yi wannan shaidu ne kaga a tun da an gano haka to gaskiya lalle babba abin da ya zama wajibi ga kowa to yin taka tsantsan da kiyayewa mutum ya tabbatar da yana kiyayewa duk abin da zai faɗi ya san me zai faɗi din abin da za ya saurare ya san me za ya saurare din duk inda za ya sahiya ya san ina ne zai tafiya kuma to don haka kaga yanzu a ta lahira wani a ga mutum wuraren alheri na gani na yau sai a kamo wai a gwada mai ya ga dama sai a gwada mai ya to gashi ka san da za a gwada ma kowa abin da ya faɗi don da ka ga dama ma har hoton naka sai an gwada ma ya kaza ya kaza ne gashi ku biro naka ba kwareku sai ka gani kaga sai da aka maka ga kasan kila gidan rawa ana cin shashewa ko kaga an samu matsala kuma lahira kaga da matsala to ka gani ko ko mutum ya zo wani wuri inda aka saba Allah wani shaye shaye wani menene gashi an nuno ka gaka ba har za a yi kuma lahira ba nan duniya ba ka kusan ko dai nan duniya ne an ka taro wasu mutane da kaka ji makunya sai an ka sa masu kasi ɗinka gaban ka misali ga ka ga su kuma kana jin koyar su matuƙa kana girma su sosai da gaske ga ka ga suna kallo kuma gashi na ai sai ka ji nauyi balle lahira fa gaban Allah madaukakin sarki da kuma sauran dukkanin halitta gaba daya to kaga ashe lalle in ana so a dan samu dama dama to sai a kiyaye in an ka kiyaye din to sai ka isko sauran kurakurai da dai masu gitawa haka nan to shi Allah mai gafara ne sai ya fi saura kanana kanana shi yasa kaji Allah yake bada sifar masu imani cewa su ne waɗanda ya talibu na kaba'ira su ne masu nisantar manya manyan laifuka sai Allah ce illa lama sai da yan kananan laifuka da yan wanda bata kare ba tunda bai yiwa a ce gaba ɗaya kwata kwata wata rana mutum bai taɓa kuskure wani abu na laifi tunda ba annabawa bane ba to shi irin wannan gaba ɗaya Allah bai kula kai ne to ayaye matukar dai kayi kokari waɗanda an manya manyan ka nisanta ka nisanci zina ka nisanci shangiya ka nisanci caca ka nisanci sata ka nisanci ƙarya ka nisanci duk da ma'ana abubuwan da suka naka bayar da waɗanda an ka tabbatar da mai yin su akwai azaba da an ka tanadar mashi to duk wanda ya nisance su to sauran yan ƙanana ƙanana masu gittawa to kuma Allah duk zai ne to kaga to muna fata Allah ya gafarta mana duka baki daya zunuban baki daya yafi mana suwa wanda mun kai da ma waɗanda zamu yi gaba muna fata Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ba mu ikon nisanta dukkanin zunubai din da ya fuka baki daya don alfuran manzan Allah sallama to wannan shine kaga watan irin wannan shi yasa shehu radiyallahu anhu shi can sai kawo wata kisa a cikin nashi tafsiri wanda yake magana akai na yace akwai wani mutum da anka yi wanda ya nemi wata mata zai yi zina da ita tace me to ba damuwa inda wannan ta aminta iyaka dai abu guda ne ta kaso yanzu tana son abubuwa guda biyu dai kan guda biyu ne ya kawo din yace na farko tana son ya zo da ita inda ba mai ganin su don haka ya ce awon na da matsala shi wannan don haka ya dama yana da wani wuri wani gida wanda ba kowa ciki ne kuma ba wanda zai gasar da za su zo wannan gida ba a wani wanda zai sani mai ake ciki shi kenan sun ka je ta ce to don haka ga ita abin da an nan ya ce to ya ta wanzu inda ba mai ganin su ta ce to yanzu dama guda biyu ne sharaɗin nata inda ba mai ganin su kuma shi ma ya tabbatar da shi ma ba ya ganin ta ɗin shi ya zama bai ganin ta misali bai san yana zina ta ita ma'ana ya zama shi ya zina ita amma bai san yana yi ba an gane sannan kuma inda kowa bai ganin su bayan shi gida ya kulle ko ina da ko ina ce sun zo inda ba sai ta ce to yanzu duka kulle ko ina sura kofa guda wadda Allah bai inda ka Allah gane mu kaga yanzu ai an kulle kohi inda mutane ba su gani ko to inda ba mai gani ta ce ita ba sai mutum ba wanda dai inda ba mai ganin su an kaga Allah ba ya shiga ciki ko to sai ta ce to saura inda Allah bai gani yanzu ya kulle to kaga shi ne bai ko shi wai yayi kada san yana yi kuma kuma ya zama Allah bai ganin su kuma kaga abun bai yi wa kenan to kaga ni to kuma aka ce wani iko na Allah kuma sai Allah ya kaddara kuma sai ya zan yana da labar kuma sai ya ji tsoron Allah kama sai kuma ya ji ashe duk abin da yake kuma Allah na ganin shi kuma ko sai ya fasa shi kenan da ya tuba to kaga ni to irin wannan ne kenan kaga duk abin da mutum za yi ana tare da shi ana rubutawa kuma duk wuraren da ya aikata waɗannan ayyuka na sabon Allah suna nan an rubuta amma kaga yanzu Allah taimaki mutum duk aiki alheri ne kai ya zo can yayi ya zo can yayi ya zo can yayi kaga duk waɗannan wuraren shaidu za su mace lahira kaga samu shaidu mai yawa kuma ya samu shaidun mutanen kirki na kwarai ai wane kaza kaza kaga duk an gama shi ko Allah duk karba waɗannan shaidun ya kai kuma ƙarshe kuma a samu shaidun kuma na mala'iku su ma kaga da an samu wannan shi ke nan da to yanzu shi ne babban abin da ya kamata a ce mutane ana yi to amma yanzu harkoki yanzu sun zama na harkokin duniya kawai kowa shi a gaba ne za a ga kawai yau in mai neman kuɗi ne shi dai duk hanyar da zai samun kuɗi ne shi kawai ita a gaba ne kurin ba ruwa ne daidai ne ba daidai ba ne kawai a dai afka shi kenan in mai harkar mulki ne shi ma ko ɗan siyasa ne shi dai wa da bukata ta za ta biya ko daidai ne ko ba daidai ne ba abin da ya dame shi dai bukata ta kawai ta biya karo shi kenan duk abin da ya kamata ya yi akan wannan shi zai to kaga irin waɗannan ne su ne babban abin da ake fuskanta muna fatan Allah ya gyara mana halayenmu da alfarar manzan Allah sallama to shine Allah ya ce fatunsu da sauran jikinsu za su yi shaidu bi makano ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa to karshe bayan an yi an gama sai a sa su wuta bayan an sa su wuta din wa qalu sai dai su ce lijuludihim ga waɗannan fatun nasu din sai su ce masu lima shahidtum alaina wai ku me yasa kun kai shaidu akan mu wanda an ka samu cikin wuta wai yanzu ka ganin ne gaban Allah madaukin sarki Allah ya rufe bakin nasu sun kasa yin magana an ka ba gabbai dama su yi magana to bayan an sa su wuta can an bude bakin shi kuma lahira yana magana to shine sai dai su ce magaban nasu wai ku me yasa kun kai mummuna mummunan shaidu an ka samu wuta wai ku shine lima shahidtum alaina me yasa kun kai shaidu akan mu wanda an ka samu wuta qalu sai su gaban na sai su ce masu to ai an daka Allahu allazi an daka kullu shay'in Allahn da yake sa komi yayi magana shi yasa mun kai magana mu ma wai allan da ya babaki ikon yin magana to shi ya ba mu ikon ba mai magana din saboda haka ai kaga allan da ya ba harshen ka ikon yin magana yana da ikon da zai iya sa hannun naka shi ma ya yi magana yana da ikon da zai iya sa kawaka ta yi magana da sauran gaban ka din to shi ne sun kace masa wannan kanan lahu Allah ne ya samu mun kai hurci mun kai magana Allah zai an daga kullu shay'in wannan wanda ya ba kowa ikon yin magana din don haka huwa khalaqakum kuma shi Allah din nan shine wanda yake ya halice ku awwala marratin tun a farkon halitta wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah ne madaukakin sarki za a mai da ku halitta baki daya don a saka ma kowa abin da ya aikata na na na na alkhairi ko da shari'a man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu na alkhairin nan ko kamar ƙwayar zarra ne mutum zai gane shi na sharrin kuma shi ma ko kamar ƙwayar zarra ne shi ma mutum zai gane shi din to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
to wannan shine in an karanto wannan ayat da mun kawo ciki yanzu wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina qalu an daqana Allahu allazi an daqa kull shay'in to wannan wa huwa khalaqakum awwala marratin inna wa ilayhi turja'una to nan malamai su yi magana wasu suka ce shin su wadanga gaban nasu din gaban nasu su ne wanda sun kai wannan maganat ko ko dai a'a ba gaban ne sun kai magana ba Allah ne madaukin sarki shi yayin wannan magana din to shine sai wasu suka ce gaban su ne sun kai magana magana din wasu kuma sun ce a Allah ne madaukin sarki yayin magana cewa wa huwa khalaqakum din awwala marratin wa ilayhi turja'una to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce gaba da cewa don haka wa ma kuntum tastatiruna ai ba ku kasance kuna iya boyewa ba an yi shada alaikum sam'ukum jin naku yayi shaidu gare ku ba wala absarukum ko kuma ganin naku ba wala juludukum ko kuma fatun naku ba walakin sai dai ku zanantum wai kun yi zato cewa za ku iya ɓoyewa ɗin a ka sani annallah ko yanzu sun cewa shi allah madaukin sarki la ya alamu kafiran bai san mafi yawancin min mata amaluna abinda kuka aikatawa ba wato shine wanda a su ha ganin cewa wanda allah madaukin sarki cewa suna tunanin kewa suna iya ɓoye abubuwan da suka aikatawa shin suna ganin suna iya ɓoye waɗannan ayyukan nasu haggaban nasu su kasa sani sannan su yi shaidu su ma akan su ga abin da sun ka aikata din shine Allah ya ba su iyawa din wanda wato ana cewa da ma kamar yadda Imam Bukhari da Muslim da su Tirmidhi suka ruwaita cewa wato wani waɗansu mutane ne guda uku suna tattaunawa nan Makka din mutanen Makka kenan suna tattaunawa cewa a'a shin wai ko Allah yana jin abin da suka faɗi wai su suna tawanga tattaunawa suka kaga ne wasu na ganin wai shin abin da suka yi ko Allah yana ji ne ko ko sai wanda ya ce a'a in an ka yi sannu-sannu ba ya ji amma yan ka yi kwarewa yana ji kasai a kawo taki na waya shi da suka gani haka da to shi ne suka wani tattauna ɗin suna shawarwarin cewa ai suna ganin cewa ai an ka tattauna an yi kwarai ai sannan ne ya ka ji in ba ya kwarai ba kuma ba ya ji ɗin wannan dai ƙashi da suna da shi ne allah ke cewa a'a ai duk abu su kasance suna iya boyewa ba daga abin da suka aikata ba duk abin da suka aikata ba ya boyewa shi Allah yana sane da shi ya kuma yana nan zai bayyana din kasan shi yasa wani lokaci ma suna abubuwan sai kai suna cewa wai in za a magana fa can wasu suna sun su dan in shigantaka ta su din na rashin mutunci din can in ana kome ne da aka sai kai suna cewa wai a ba hodi kwarai ka Allah manzo Allah ya ji ya bashi labari wai in za a magana a hodi sannu sannu wai ka Allah ya ji ya hada manzo Allah ya ga abin da sun kai din to kaga kuma su ga daga da su ga suna gani sun sha shirya abun su kulla ga abun da sun ka shirya kaza kaza sai da su ji manzo Allah ya bayyana musu da abun kaga mulkin su gano cewa to wai shi a aya yana sani in ba annabi bane to aya kai sama da gabuwa ne amma duk da haka na cewa suka mari a rebe hudi kware wai ka Allah ya ji a din wai kai suka yin sun ga sanan sanan din to Allah ba zai ji a din ba subhanahu wataala to shine Allah ya ce wa ma kuntum wa ma kuntum tasiruna ba ku kasance kuna boyewa ba nan sanda za ku aikata wannan aikin laifin ba ku boyewa an yi shada alaikum sam'ukum wa cewa kajjin naku ya shaidu akan ku wala absarukum ko ganin ku wala juludukum ko fatin jikin naku din walakin zanantum sai dai ku kun yi zato ne annallaha cewa Allah madaukakin sarki la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun wai bai san mafi yawancin abin da kuke aikatawa ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa zalikum to wannan zannukum zatonku ne ba wanda kuke yi zatonku ne wanda allazi zanantum bi rabbikum wanda kun kai zato ga ubangijin na kudin wai kuna gana Allah bai sanin me kuka yi din to wannan aisha me ne kuka yi zato ne kuka yi kurum saboda haka zanantum ardakum saboda haka sai ya halakar da kuwa fa asbahatum kun kawaye gari min al khasirina daga cikin waɗanda sun ka tabe sun kai hasara wato ma'ana shine kun yi ma Allah zato mara kyau kenan ka san akwai dama wasu ɗabi'a guda biyu wanda manzo Allah sallama ya faɗa a hadisi cewa akwai ɗabi'a guda biyu waɗanda ba kalar ɗabi'ar da ta kai su kyau akwai kuma ɗabi'u guda biyu waɗanda ba ka ɗabi'ar ta hi su muni su kuma masu kyau ɗin ya ce husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi kyakkyawan zato ga Allah da kuma kyakkyawan zato ga bayin Allah ya ce waɗanga ɗabi'un guda biyu to sun fi ko su ɗabi'a kyau wai ma'ana kyakkyawan zato ga Allah kakka muna nama Allah zato in dai musulmi ne kai kana bauta ma Allah kuma daidai gwargwado kana bakin kokari na dan nisan ta abin da Allah ya hana to kakka kaddara to da haka naka ce kai kai dai wanga abu dai kai dai sai ka shiga wuta a'a Allah bai son wannan din ka ka muna nama Allah zato kenan in dai wani abu ne kai dai ka zama bainal khawfi war raja'i kurum ka yi tunanin cewa insha Allah wa dai in ka je ana wa'azi ka je an gargado ga abubuwa na ban tsoro ka ji kai ko kana kai labari an gane in kuma an kaɗan gangaro kuma ga harkoki na rahama Allah kuma ka je kai ciki kake da kai ba matsala dai to kaga ka tsaya tsakiya kenan ko to shine haka aka so mutum ya zama to amma mutum kai tsaye yake kauna ce kai shi ba shi ba rahama Allah to ya mura rahama Allah zato mutum kai yana musulmi kuma to kaga mummunan zato kenan ga Allah ya zama kai ba kawai Allah zato na alheri cewa zai iya mabari ne abu na alkhairi haka sannan kyakkyawan zato kuma ga bayan Allah shine wato ka zama kana wa bayan Allah zato mai kyau kada zama kai kowane lokaci kana gina abubuwan ka bisa ga zato yanzu da kaga mutum ya aikata wani aiki shikenan sai dakurin ka fassara shi bisa ga zatonka sai ka ce ai ina ganin saboda kaza ne sai shi kuma ka yanka akan haka nan shikenan ka haka nan an kai abun kuma alhali zato ne ka gina wannan din karshe ƙarya ce zakai don ka ji abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum an yakula lahama hi mai tafakkar hitumu wa taqullaha da zuwa ƙarshen aya wanda lokacin abin da ya faru irin wannan din wato waɗansu mutane da suka musulunta bayan sun musulunta wurin manzo Allah sallama to sai kuma suka yi magana za su bayar da zakka ne lokacin sai suka ce manzo sallama ya aika da wanda zai an so zakka din can gare su din to sai manzo Allah ya aiki wanda zai aika masu din so su kuma kamin ya zo sai sun kai shiri mutanen garin kenan sun ka taru bayan an taru don a tare shi wannan bakon da manzo Allah ya turu ne a shi zakadin shi kuma ya tunkare garin sun ka can wajen gari an kai ta wurin taro ne yagga jama'a ga suna an hito kuma ka san mutanen da wurin ko yanzu a hita ka san ba a hita haka na hannu biyu ko duk da makamai aka yi abin gaskiya saboda su harkar tsaro ya ba wasa lokaci saboda haka yaki yanzu tana ya faruwa yanzu yanzu to shine sai yana hangen su shi kuma sai ji tsoro sai ya kwana ya dawo gida ya dawo kwada maza Allah gashi gidan me ka faruwa sai ce lalle ya zo wurin waɗannan mutane domin abinda suka alƙawari na amma sun taru sun zo za su kashe shi shi yasa tsirke da kai ya dawo gida ya tsirke to nan sai habbai zan hankali ya tashi kuma sun ka husata suna ganin kawai ai kamata ya manzo Allah yanzu ya ba su dama kawai a hita aje ai jihadi kullun ai mutanen shiru shiru su kuma suna ta suna ta suna ta jira shi kai su usman can sai ga wasu sun turo a ta wurin manzan sulma abinci kami ka faruwa sai ga mutane sun taho ai ga shi sai ɗan ya ba da labarai ai ga abin da ya faru sun ka ce a'a ai su ga abin da su taro su hisu wani sun ka su tare shi shi ko zato ne ya yi ka gane sai aza kashe shi ne za a yi to kaga sai ga shi abu ya zama ba haka ba a shi kaga zato shi zaka ya ce inna ba'd dhanni ismun wani zato fa zulubi ne sabo ne zakai don da kayan ma wani mutum kirki wani mummunan zato ba haka na ba yake baka sani kayan lahi wurin Allah to sai na sai gashi an kai mana aika ji kaji ga wani abin yake to kagan to shi yasa sai Allah ya saukar da wani ayon cewa to ba magana mummunan zato ga Allah to kyakkyawan zato ga bayan Allah ka zama kana wata neman Allah kyawun zato in mutu ya aikata wani aiki matukar dai ba shi ya furta maka wani mummuna abin da ya kanuhin da shi ba kakka fasa shi da wani mummuna abin din sai yan gashi kai tsaye kaɗa an ne da ma mummuna aiki ne da ma kucan wannan to don haka shi ne kyawun zato ga to waɗannan ɗabi'un guda biyu kyawun zato ga Allah da kyakkyawan zato ga bayan Allah to abu ne mai girma na biyu wanda mai munan ya ce shi ne su uzanni billahi wa su uzanni bi ibadillahi mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah mummunan zato ga Allah shine kai ma Allah zaton bayi ne baya masa rahama baya masa abuwa da marasa kyawu mummunan zato ga bayan Allah shine duk abin da mutum ya aikata kana ta musu kikkiawa zato marasa kyawu ai wani ayyuka zaka sunan koshi kuma akan zato to yanzu so da yawa za ka ga gaskiya wannan abun shine yake bata mana tsarin rayuwar mu domin yanzu an kai inda shi mutum gane yake shi wayo ne a gare shi wai waye ne don haka saboda wayewa ta sai ga cewa shi yanzu duk abinda za kai duk abinda zai wani yayi sai ya fassara shi ya ce ai abu kaza da ya saye shi din kuma ya tsaye ne akan haka nan shikenan to kaga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba to shine nan kaga Allah madaukakin sarki yake tabbatar da cewa a zato ne wannan kun kuma Allah kuma zato ba a son zato irin wannan mara kyau to shikenan sai gashi kuma addakum ya halakar da ku wurin wannan abin da kuke zini fa asbahu kun kun waye kun fa asbahatu kun ka waye gari min al khasirin daga cikin ta'ubi da sun kai hasara Allah ya kiyaye mu to sannan sai Allah madaukakin sarki yace فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
ah to sai Allah madaukakin sarki ya ce don haka a fa'in yasbiru to yanzu dai su ko dai su yi haƙuri ma'ana da su yi haƙuri da gar su yi haƙuri da duk ma'ana duk ɗaya ne shi ne alace fa'in yasbiru ko dai su yi haƙuri ga azaba nan kuma ka su yi to sun da ya fannaro masu wallahu wuta dai ita ce mako masu kawai don haka ko su haƙuri da azabar kuma ga su yi haƙuri duk ɗaya ne kuma su ma can bayan an sa su tudin kasan za su ci shawarwari tsakaninsu wani lokaci su ce to ya kamata su yi ta kururuwa da ihu da hayaniya wai ko ana jin tausansu a haikar da su da cikin wuta ɗin za a yi ta hayaniya da kowa da menene don ɗaya wai a ci tausansu a haikar da su ba in sun kai iya ka kokarin sun kai bakin abin yansu sun kai tsidde ba abin da an ka canza sai kuma su to yanzu bari su yi shiru dai su yi tsit in sun kai shiru kila ko za a yi tausansu to a haikar da su shi ma dai su ya shiru da su ji ana nan dai ba canji to ne da zaka yi suna cewa daidai ne ga su ajizi ina amsa barna malana min mahis ko dai mu yi rakin ko mu yi hankurin dai ba dai ba mahita da kenan shikenan haka za su ce bakan su Allah ya kare mu to shine Allah ke cewa in fa in yasbiru nan ko dai sun yi hankuri bisa ga azaba kuma ga su yi dai to fannaru masu wallahu wutan nan ya dace mako masu kawai wa in yasatibu Allah madauki zai ce kuma in za su nemi a yadda da su ko kuma a dawo da sunan duniya bayan sun mutu to famahum bil famahum min al mu'tabina ba za a yadda da su din ba ko kuma a dawo da su wannan duniya ba wai ma'ana da za su nemi cewa Allah madauki suke yadda da suwa abinda sun ka aikata a yahe masu a yadda da suwa ko kuma a a cewa watan a abinda sun ka yi din ya zama watan a ce to yanzu a dawo duniya dai sun da sun riga sun yi wani abu yanzu a dawo duniya sai su gyara laifukansu to shine Allah yake cewa to koda za su nemi dan wa in yasta'tibu koda za su nemi su dawo duniya ko su nemi a yadda da suwa to fa ma hum min al-mu'tabina ba su kasance waɗanda za a yadda da su din ba ko kuma a dawo da su duniya din ba sannan sai Allah madauki yake cewa qayyadna lahum qurna qayyadna lahum qurana abayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
آه تسي الله مدوكين سركي يتي وقيضنا لهم قرناء ta haka mun riga mun watan sabbaba masu waɗansu shaidanu da suke tare da suwa ma'ana shi ne mun haɗa su da su shi ne waƙayyarna lamun ƙurana'a mun dai riga mun haɗa su da watan abokan haɗi shaidanu waɗanda fa zayyano lahum sai sun ka ƙawata masu ma bayyana aidihim abinda a gabansu shi ne na al'amarinsu na duniya da bin sha'awarsu da bin sun zuciyarsu da rayuwarsu sai mun sun ka kawata musu shiya wa ma khalfahun da kuma abinda a bayansu na al'amarin lahira sai sun ka lalata sun ka ci musu ai la ba'atha wala hisaba ba wani tashi alƙiyama da za a yi ba wani hisabi da za a yi kawai sun ka kawata musu abin nan kuma sun ga sun gamsu da shiya wa haqa alaihimul qawlu sai zance na kalma azaba ta tabbata gare su cewa la'amla anna jahannama din nan da Allah yake cewa a fi umami wanda mun kai ta tun a cikin al'ummomin da sun ha gabata ma'ana shine sun zama a cikin jumla na al'ummomin da sun ha gabata shine wa haqa alaihim alqawlu sai zance ya tabbata gare su na azaba fi umamin qad khalat wanda take a cikin al'ummomin da sun ka wuce sun ka gabata wanda sun ka wuce kenan min qablihim tun gabanin su min aljinni daga aljanu wal insi da mutane innahum kanu khasirina haqiqa su sun kasance hasararru ne suka wato anan Allah ce waqad lahum qurana'a mun hada su da abokanin hadi wanda suke marasa kyawu wanda ake cewa kowa dama yana tare da jama'a guda biyu la Allah ko na mutane din ne kuma na shedanu din wanda kokarin su ya za a su ingiza kaga abin da ba daidai ba sabon Allah to kai kuma in Allah ya saka na cewa ka ta kokari to shine da zaka samu kai kuma ka hikarin su Allah taimake ka to Allah taimake mu hikarin su din gaba ɗaya to kowa kuma aka ce haka ne inda ba manzo Allah ba shi sallallahu alaihi wasallam ka shi wannan shi daban ne to saboda haka kowa zai yi haka to sai ya zama su suna bin sun zuciya na wadannan shaytan ne da suke tada su ba shine zaka ji can wata ayat da Allah ya cewa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun duk wanda ya makamce daga barin wa'azi da Allah ya sabaka na alkur'ani to za a hada shi da irin wannan shidan din shikenan sai ya zama shi zai ƙara yanki za shi ƙara halaka da shikenan din to amma idan mutum ya zama yana yaki da su ko wani lokaci sadda don za ka yi wani aiki na alheri da ka ji za su kokarin juyar da kai su sa baka sala su kasa kai yi kokarin ka yake su din ka tai sai ka yi din don haka za su tama mutum abubuwan kala kala kuma su waɗannan shiɗanu waɗannan abu haɗannan wa da mutane ma da aljanu akwai ciki an gane kaka dauka sun shidan da hadda mutane duka don akwai shidanun mutane su mafa yawwa saboda haka duk wanda zaka gani masu ƙara ingiza ka ga aikata abin da ba daidai ba wanda bai kamata ba to matsayin shidanun mutane su su da mutane su ne shi yasa wani yake cewa ce kai yace to ai shi ya ma hajin tsoron shidanun mutane ai bisa da shidanun wadancan din na gaskiya yace saboda su wadancan din komai gidan da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai gudu kai ba shi wuri ya ce amma shi shi ɗana mutum ko kace huzu billahi yana nan ba ta ya gani ya ce mai ta ta zanne ne zahiri ya ce kaga shi ya ba yi mulki na da shi ne to saboda haka ga wato shi ne duk inda dama kwacin shi ɗan yana ƙoƙarin dama sanya jama'a ta yi ne da cikin shi ɗano ‘yan uwa ne da kuma su kansu mutane ɗin to yana wannan ƙoƙarin jama'a ta ne in ka ga shi ɗanu a cikin mutane to yaren shi ɗan ɗin ne su ma in ka kashe dan cikin wannan shedan su ma to su ma yaran shedan ne duk wani zakan cikin shedan to shedan ne ya riga ya nada shi amma in ba da wani iko ai shi yasa kaga wani abu mamaki yanzu kana iya tawa wasu abubuwan masu su baka mamaki kala kala ga sunan haka kawai misali kaga da maka ga wasu hada wata kungiya san ta ta'addanci kurum dai su ta abubuwan da bai kamata ba ko to kaga ni in ba da harka shedan ce kaga wannan sun tabbata kaga kenan wancan shedan ne ko na shedan ne amma in ba haka yanzu sai ga kungiya ta hadu aisha ta adanci kala-kala la'alla ko na kashe-kashe ne ko na mamaye ne daga sunan dai in ma ba su ba misali ko kuma kungiya wadda za a gani su yi suna su waɗanda ganin dama kungiya ce na yan kulle shiri da bakucin aiwa kulla mawancin shiri ya kulla mawancin makici gashi nan sai haka sun yi suna ga wannan abubuwan kuma duk ana samun yin waɗannan ko kaga in ba don mamaki ba ka gani in ba don da ya zama da ma shi ɗan ne ka haɗuwa ya zo ya haɗa da sauran 'yan uwa ne shi ɗanun mutanen ba ai da 'yan wani kwaso abin da ba daidai ba na shigantaka na ɓanna da ba ya samun kowa misali bai bi ne to amma sai ya zama da yake haka Allah ya ka tsarawa din sai ya zama da shedanin shedanun daga cikin yaran na shedanun aljannu da mutane daga cikin yaran shedan din daga cikin mutane sai su haɗu su shirye shedan su ta yanta amma waɗanda Allah ya tsare kuma su kuma sai ga Allah ya taimake su ga shedan din duk abin da za yi shikenan ya nisanta Allah shi yasa ake son koyo shi mutum ya zama yana yawan yin neman tsari ga shedan shi yasa kaga yau inda mutum yaro da ya tashi da ya tashi zai fara koyon karatu ai kaga abin da ka fara koya mashi to ya la'anci wanga tsohon ga ko tsohon banza ga shine shedan tunda ai da ai da shi a'udhu billahi shi aka fara karatu shi ko da yaro ya fara koyon karatu shi zai to ya fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wai ma'ana ya fara koyon ga tsohon banza to ka gani to saboda haka shi yasa sai zama wata ana so koyo shi mutum ya zama yana yawan addu'o'i na roƙon tsari daga sharrin shedan to in mutum yana waɗannan addu'o'in sai kaga Allah ya tsare shi da sharrin shi shedan na ogan nasu da sharrin shedanu na aljanu ne da sharrin shedanu ne na mutane duk sharrin da za su kulla sai Allah ya tsare shi daga shi din sai kaga babu wani abu wanda zai faru shi zaka ji ka ai qul a'udhu rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannasi allazi yusibu bisu nas min jannati wa nas kum sanana qul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaqa cewa Allah yana roƙon ka tsare daga sharrin duk abin da Allah ya halitta kaga ma'ana in ka ji an ce sharri na duk abin da an ka halitta ai kaga sai na shedan kenan ko tunda wanda ba na shedan ma kaga su ba su da shiri ai yau wato ka ganto wai min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idza hasada duk sune ne misali kaga duk ɗin shedan ne ne ka wadanga abubuwan ne to wannan shi yasa aka so mutum ya zama yana ta roƙon tsari daga sharrin su din shi yasa malamin suke cewa inda ma mutum zai rike irin waɗannan surorin da ake yi ko da so uku uku ne duk bayan kowace sallah ta farilla to kowanne ne wanda zai kulla mai wani sharri da magici Allah zai kiyaye shi daga shi din ka daga iyaka sauki nan ne ko ba wanda bai kai nan ne ba wurin karatu yawa kowa ya kai kula huzbin nasu da farki da ko kowa ya kai can to ko su ne mutum zai kanta din so uku uku kawai ko so uku uku mutum zai rike duk bayan sallar farilla to malamai suna cewa Allah zai tsare mutum daga sharrin duk sharrin na shidanun mutanen ne ko na shidanun aljanu ne duk dai wasu shidanu ne wanda za su maka wani abu na sharri din to Allah zai kiya mutum gare shi dan da balle an gama da su ajin kusi su wasu dukkan sunan dai misali to ka gani to saboda haka shi yasa ya zama Allah madaukakin sarki yake son to kowa ko karatun alqur'ani za ya to a fara kura shi da tukun fa idza qara'atul qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim in za a karanta alƙur'ani ce a fara kore shi din tukun duk abin da za a yi mai kyau to a tabbatar an kore shi din to shi yasa Allah madauki yake cewa qayyalna lahum qurana'a mun hada su da waɗannan shaytanun tare da suwa fa zayyana lahum ma baina aydihim sun ka kawata musu abin da an gaban su na al'amarin su na duniya sai ya zama shi kadai sun ka fuskanta duk abin da za su yi na sabon Allah in dai za su samu wannan duniyar ta sun yarda za su yi din komi munan abun komi hadari da gare su ga addinin su in dai za su samu biyan bukatar su shikenan su bukatar su ta biya to sai sun ga sun kawata musu wannan abun kai yanzu in ka zo ma za ka lura da su ka nuna musu ba daidai ba za su ɗauki kawo mutunan banza ko su faɗi mummunan kalma a kanka saboda suna ganin cewa za ka takura musu ne ka hana su cin abin da aburin su ne sannan wa ma kalfa wanda abin da a bayan su shine na lamarin su na lahira sai ya zama suna ganin cewa kai lahira nan ai ko an zo ka sa ko za gani yana ta asawa amma ta kai kai shi an kwata ko an zo lahira ai shi ya san da aljanna za su dole wai to Allah zaka to da kai wannan shi ka abin da ka bata ma abin da Allah bai so kenan kana haka na sai Allah ya babaka mutumin ba iko shi zaka shawar janaba yake cewa shi bai yadda ma a bada dariƙa ta ga wanda yake yi irin wannan abun ba yace shi ya kai ayi mu dole ayi aljanna ban kai to ce a shi aka ce ma'amnu min makarillahi wai kai kai kana nan kai kai kare Allah ba zai kama ka ba to kuma sau da za ka ganin wani ba ma mutumin kirki ne ba har ka shedana ce kai amma sai ka je shi a kai su ko lahar an ka zo ai su ba su da matsala su aljanna da su to sai kaga shedana ya kawata masa wannan abun kenan to shi ne wa mahalba abinda abba ya sun tashi ne amma na lahira shedan ya kawata musu abuwa sai ta su abin da zai halakar da su ba kuma abin da Allah ya ce duk ba mai amince mu wannan kamun na Allah sai kafirai to Allah ya kiyaye mu sannan ya ce wa haqqa wa haqqa wa haqqa alaihim alqawl zance na azaba ya tabbata gare su fi umamin qarqalar a cikin al'ummin da sun ka gabata min qablihin gabanin su min aljinni daga aljanu wal insi da mutane ka san da ma kamar da muka sha faɗi da mutane da aljanu duk wanda ya aiki alheri ya aiki mai kyau aljanna zai shiga duk wanda ya mugun aiki da mutane da aljanu shi ma wuta zai shiga Allah ya kare mu to shine innahum haqiqa su kanu kasirin sun kasance hasarari ne sannan sai Allah madauki zake cewa qalal ladina kafaru wa qalal ladina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa lagaw fihi la'allakum taghlibun فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا لآياتنا يجحدون صدق الله العظيم
Ah, to sai Allah madaukakin sarki yace wa qala allazina kafaru waɗanda sun ka kafe shi na wai sun ci sadda manzo Allah sallama ke na karanta alqur'ani to in yana karantawa sai su ce kai kai a bas saurare ne wa saboda dai wai daɗin baki gare shi in wa ana saurare ne kowa biya ta fa zaya to shine suka cewa la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku saurare wanga alqur'anin da yake karanta a batsayawa ana ji wal gaufihi ku rika yin hayaniya da sowa in ana karantawa din wai kaga ana hayaniya ai ba kamar sabon da kawai ba ko balle ma ka jiya balle ma har aja ka din ka karba to shine wal gaufihi ku rika yin sowa da hayaniya a cikin wannan karatun yana ila allakum taglibuna ko da za ku watar rinjaya kaga in yaji ba a saurare dole ya bari saurara din to shi yasa kaga duk sanda za a hana mutane su wurin wani aiki na alheri tabbas tabbas to kaga ana yin koyi da kafirai wanka wurin ma a ce a hana ka kai aiki wani alkhairi ko ka zo inda aka wani aiki alheri to wannan bai yi ba to kaga su suna hana wai a saurare abin da aka yi kada a saurare shi manzo Allah ne kan me wai saboda kada a bi shi dan an ka saurare shi to kowa biya ta zai to shine da Allah kun tagalibuna sai Allah ya ce qul falanuziqannahum falanuziqanna alladhina kafaru Allah ce wallahi za mu dandana mu waɗannan da sun ka kafirce za mu ɗanɗana musu azaban shadidan azaba mai tsanani wala na jaziyan nan kuwa ce wallahi za mu saka musu da asu wa'allazi kanu ya'maluna mummunan aikin da suka kace suna aikatawa don haka duk abin da suka aikata mai munin nan to su sani Allah madaukin ziki zai saka musu kare shi kaga shi yasa sun kace al'amura game da kar asawari manzo Allah dinna sallama ayi wancan in ma bako ne shi ma da ya taho a ce mai in ka zo wannan garin makka to akwai wani mutum da nan Muhammadu kaza kaza kaza kakka yadda ka saurare shi kaza to amma yanzu don Allah duk da wadannan da sun kai ta yi wai ka aji manzo Allah sallama kar a ji shi balle a san shi balle a bi shi balle ya samu ya zama shi ya watan duk abin da zai samu ya samu to da Allah mi sun ka hana ba abin da sun ka hana yau yanzu an waye gari har gidajen rediyon kahure kana jin karatun Qur'ani wadanda gidajen rediyo an manya na duniya wanda ba na musulmai ba kace America Ingila kenan BBC ko America to su ma kana jin karatun Qur'ani yanzu a kiyaye da kyau har dai ga yanzu zaka suna saka sunan alkurani ga yanzu din ma misali shirin ma da suka yi ma na Hausa din ma misali zaka ja sai a mintuna sai a saka sunan alkurani na wani dalibi haka to kaga yanzu can su kafin suna cewa ka ajiya to yanzu gashi ma har gidajen rediyon su da ashuwa gabanin kafin na gashi ana saya gidajen rediyon su din ba duniya da ba san Qur'ani ba yanzu har sai ga sai kashi kokari ma suka ta ya za a Qur'ani su canza shi ka san har sun ta kokari ba don sai da sun kace cewa wasu ayoyi duk sun karar da ɗebe sun ka hita sun ka ce to yanzu wangana shi ƙur'ani mai kyau sun yi shekarun bayan fa sun buga shi lahiyar sun ka hita ta ma da yake shi Allah riga alƙawari cewa inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mun ga saukar da rakon kuma za mu kiyaye abin mu to sai ga shi Allah ya kiyaye shi don yanzu ina jin sai an yi shekara goma da yin wannan ƙur'ani da sun kai din kuma sai gashi duk an ka zo dai duk lokacin an tafi dakarwa aya kan ga abin da yake faruwa gashi gashi to kuma yanzu a dauka ma qur'anin wangar ake da shi yanzu da Allah suna yabbata da qur'anin duniya ga gaba ɗaya balle sai wani su ba su yabbata da shi fa muqaddara ma a ce suna yabbata wa to yanzu ka bata ga mahadisa qur'ani sai sai su rubuta wani shikenan zan Allah to kaga ni to dan haka duk abun ga sunan shi Allah ya riga tun da ya ci alƙawarin nan zai kiyaye abu ne ya riga alƙawarin kuma sai ya kiyaye din shine kaje yake ce musu yuriduna li yudfi nurullahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna haske ne nashi Allah ya bi ta ya bayyana kuma duk yanda za su su kashe shi Allah ce ba za su iya din ba ko kafirai ba su yarda ba sai Allah ya cika haske ne to shi yasa kaga kawai ake bukatar watan a abin da kaga dai dokoki da musulunci yace kaza kai dai ka bakan kala ka bi su ka huta shi kenan kuma duk wani abu wanda wannan iko ne na Allah kakka ce zaka kareta shi ko kace zaka wulakanta shi ko kace kana yin haka nan matsala zaka sama da kai da ubangiji don haka duk wani abu ne inda an ga ce wannan abu ne lamari ne na Allah wani haske ne na Allah ka gani kame shi ka rungume kawai shi kai maka sama ba shi kenan huta saboda haka shine suka yi wannan to shine sai Allah madaukaki ce zalika to wannan azaba da an kai masu jaza'u ada illahi sakamako ne na makiya Allah annaru shine wuta ita ce wannan sakamakon nasu din lahum fiha darul khuldi suna da gida na dawwama cikin ita wannan wuta din ma'ana wai in sun ka shiga gida ne na dawwama ba hita Allah ya kiyaye mu jaza'an Allah ce kuma wannan sakamako ne an kai masu bima kanu bi ayatina yajhaduna saboda dalilin abinda suka kasance suna yin musu da shi na ayoyin Allah shi alqur'anin sun san gaskiya ne don sani ba tabbas sun gane gaskiya ne amma dai ya za a su bi shi ba za su yadda ba musu ne ina abinda ba shi ke cewa ne ga damakin nuhi ita ce kuna sun kai ta yi saboda duk ma'aunan da za su yi larabawa ne su da wata na makka sun auna ƙur'anin nan da larabci sun gano ma har ya koya masu larabcin da ba su iya masu kansu sun ka gano lalle akwai gwaninta da ƙwarewa na alƙur'ani a ciki ne har sai sake cewa wata rana wani wani ya taɓa zuwa a ya ji an ka saukar da alƙur'ani cewa menene innahu zanna allan ya hura din innahu zanna allan ya hura to shi sai ji bai san wannan kalma na ta yahud din ga yahura din ga bai san ma'anar ta ba kuma gashi ba lalabi ya ta mamaki shikenan da yake ka su mutanen kawai lalaban kawai da sun iya lalaci mai kyau to shikenan kamar yanzu da kasan haka ne mutanen mutunan kawai misali yanzu ko da wurin karatu ne so da yawa wasu abubuwa da Hausa ko sunayen wasu ganyayyaki ko sunayen zaka mutanen kawai ya su ya hasanan su kwarai da gaske to su ma suna da fasaha su to sai dai kurin wani yana ta sai game da wani dan yaro ce ya kama wani dan tsuntsu haka dan karami ya kulla mai zare mai dan tsawo hakan ga sai tsuntsun ya tashi sai dai sai dai yana ce sai dai shi kuma yana waka shi da yaro har yana cewa menene can kashi sai yana cewa zanna Allah ya hura sai gano oh ashe ya hura dawowa aka nuhi kenan shi wai yana nuhin tsuntsun ya tashi ya azako ba dawowa zai ba tun da dogon zare da kulla mai kaga ya tashi fi da tabo sai azako ba shi kuma sai dai azako ba dawowa zai ba to sai ya ce sai ji an kulle shi ashe daure yake to shine sai yaji wani yaro ma yana wargi yana cewa Allah ya hura sai yaji kalmar nace ashe dawo aka nihi wai tsuntsun yana tashi sama yana zutun bai dawowa to sai ka to misali irin waɗannan duk larabci ya koya masa abban da yawa amma me yasa sun ga imani kawai su me yasa ya aiko annabin za ai me yasa ba aiko su ba su su abin da suka bukata a ce su ne an ka aiko ko kuma a ce wani babba ne an ka aiko cikin su su Abu Jahali Abu Lahabi Utbatu bin Rabi'a shaifatu bin rabi'a walidu bin mugira uqbatu bin abi mu'aidin su walidu bin mugira su su shaifatu bin rabi'a duk suna nake su ne dama ko can manya a cikin garin Makka din dama shugaban su a shugabannin gari sai abinda sun ka yanka dole sai shi za a yi saboda su adda kuɗi kuma su a manyan shekaru su adda komi wurin to wannan abin suka ce to su kan ba yayya da annabci na gaskiya da cikin su za a aikowa har sun ka ce akwai wanda ake ce ma'urwatu bin mas'udin as-saqafi kuma shi ma da gaskiya ne annabcin nan da shi za a aikuwa don akwai kuɗi gare shi su abu akwai hauka su kawai abin sun ka auna kuɗi da shekaru shi suka auna abubuwan da shi shi ko Allah ba ruwa ne da kuɗi ba ruwa ne da shekaru ya tashi lamari ne sai sun ka ce manzo Allah yaro kuma maraya kuma talaka amma shi ya annabi wasu da sun bi shi sun zama biya su ma girman su da ya zube ya faɗi ba san da sun bi da zuma na mana ce masa radiyallahu anhu koko to ka gani da sun bi manzo Allah din da yanzu suka samu girman ma da yanzu mana mana ce masa radiyallahu anhu da yanzu a ce Abu Jahl sai ce radiyallahu anhu duk da ke da Abu Jahl sai ce ne ko to saboda haka amma ka da dai yanzu ranar radiyallahu anhu su ma to amma girman kan nasu sai ya zama su rawanin ciyaji ba haushe ko to kashi sun ka samu la'anatullahi alaihim kawai to shi yasa wannan girman kan shine babba abin da yasa shi saka ji Allah ce bi wakanu bi ajana yajhaduna saboda abin da suka yi musu da ayoyin wannan alqur'ani to Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon bin dokoki na Allah da gaskata dukkan abin da Allah madaukin sarki ya sauka mana na ayoyi don alfaran manzon Allah sallama alaihi lokaci ya zama tsana insha Allah sai dai mun dawo gobe ko akwai to bismillah assalamu alaikum wata bai Allah ta yi kula da Qur'ani sai da tana nema ya mata addu'a na'am wani bawan Allah shi kuma ya kula tiya da bilo shi ma na nema ya masa addu'a wata bai Allah kuma ta ƙara aikuwa da ɗari biyu tana nema ya mata addu'a ita ma alhamdulillah to masha Allah to Allah ya saka alkhairi dukkan wanda suka kawo sarkuki suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah san bukatun Allah ya biya musu baki daya da sauran dukkanin jama'a da suka halarta wannan wuri dukkanin mu muna fatan Allah ya tara mu baki daya gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu bukatun mu alkhairi in kasuwan mu da manoman mu da masana'o'in mu na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da masu zuwa anguwa wajen nema da ɗalibai masu karatu duka muna addu'a Allah ya ma kowa jagora Allah sanya ma kowa albarka cikin abin da yake yi kuma Allah ya amfanar da kowa da abin da yake yi duniya shi da lahira Allah ya ba mu dukkan alkhairin da yake bawa cikin wannan wata Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله